بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren litinin ne wanda ya daidai da daren sha ɗaya ga watan rabiu sani hijira na da shekara 1427 daidai da bakwai ga watan mai shekara ta 2006 muna karatun littafin arba'un hadis na al'imamu muhyiddin nawawi allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi a yau za mu tashi alhadisu tasi'u ashira hadisi na goma sha tara حديثي نشاترا ما يتي عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال دق بابا عباس عبد الله دان عباس الله مدوكاكين سركي يقارا مسير دا واتو دان دا مهي في دكان صحابيني قال يتي كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما وترانا انا بايا منزون الله إرادة أمينتين الله استبتا أغريشي a zahiri suna tafiya shi abdullahi yana bayan annabi sallallahu alaihi wasallama faƙala li sai manzon Allah ya ce da ni ya gulamu ya kai yaro inni u'allimuka kalimatin zan karantar da kai wasu kalmomi waɗanda za su amfane ka ihfazillaha yahfazka ka kiyaye Allah Allah zai kiyaye ka ka kula da Allah Allah zai kula da kai ihfazillaha ka kula da Allah ka kiyaye Allah ta jirhu tujahaka za ka same shi gaba gare ka wa idza sa'alta duk sanda za ka yi roƙo fas'alillaha sai ka roƙi Allah wa idza sta'anta duk sanda za ka nemi taimako fasta'in billahi sai ka nemi taimako a wurin Allah wa alam ka sani annal ummata da al'umma gaba ɗaya ta duniya za ta haɗu ko al'ummar garinku da za ta haɗu ko al'ummar anguwarku da za ta haɗu ko danginka da za su haɗu kalmar al'umma tana da faɗi a cikin ainihin harshen larabci idan ka ɗauka da faɗi sai ka ce duk duniya da za ta haɗu in ka ɗauka kurkusa sai ka ce duk danginka da za su haɗu duk mutanen anguwarku da za su haɗu duk mutanen garinku da za su haɗu duk ƙabilarku da za su haɗu ala an yanfa'uka bi shay'in da za su haɗu a kansa amfane ka da wani abu lam yanfa'uka ba za su amfane ka ba illa bi shay'in qad katabahu Allah ta'ala laka sai da abin da Allah dama ya riga ya rubuta zai amfane ka wa in ijtama'u ala an yadurruka bi shay'in kuma da za su haɗu gaba ɗaya su al'umma a kan su cutar da kai da wani abu lam ya ka illa bi shay'in qad katabahu Allah ta'ala alayka sai da abin da Allah ya riga ya kaddara maka haka maganar take ba dadi ba ragi ba gyara babu canji rufi'atil aqlam alqaluman da aka rubuta wannan magana an riga an dage su an gama rubutun wa jaffati suhuf sannan takaddun da aka rubuta sun bushe tawadda ta bushe ba yadda za a gyara idan duk duniya gatanka ne gaba ɗaya kuma duk duniya idan danginka ne gaba ɗaya idan masu sarauta ne gaba ɗayansu idan sun so ka zama dagaci ko hakimi ko sarki in Allah bai nufi za ka zama ba ba za ka zama ba idan duk duniya maƙiyanka ne za su haɗu su kowa ya kawo gudunmawa irin yadda za a yi maka sharri a ƙijininka saboda kada ka yi sarauta in Allah ya nufi za ka yi sai ka yi wallahi waɗannan kalmomin idan musulmi suka gane su shikenan sun huta ba ka da sauran matsala saboda ba ka sake jin haushin kowa ba dan me idan duk garin nan gatanka ne kuma duk garin nan idan yan boko ne yan uwanka ne sun so ka zama dan boko in Allah bai nufi ka zama ba za ka zama ba in duk garin nan modibbai ne alarammomi ne makaranta alqur'ani masana ilimi idan Allah bai nufi ka zama malami ba ba yadda za ka yi ka zama ko da sun so haka shikenan to kaga duk wanda ya gane wannan to shi kenan ya kwanta hankalin shi ya kwanta kuma ya zauna lafiya duk abin da ka nema baka samu ba ba za ka ce ai wane ne a wane bai isa ba Allah ne bai nufa ba idan da Allah zai nufa shi wane din sai ya zo ya yi maka in ya so ya koma ya yi nadama amma dole sai ya yi in Allah ya nufa ina fatar an gane rawahu tirmidhi al-imam tirmidhi ya rawaito wannan hadisi wa qala kuma yace hadisun hasanun sahihun wannan hadisi kyakkyawa ne kuma ingantacce ne wa fi riwayati ghairi tirmidhi a cikin wata riwaya wadda ba ta tirmidhi ba wannan lafazin al-imamu abd ibn humaydin shi ya fitar da shi a cikin littafin shi kitabul musnad cewa ihfazillah tajidhu amamak ka kiyaye Allah zaka samu Allah gaba gare ka a nan gaba gare ka ba ana nufin ka kiyaye Allah yanzu zaka ga Allah a gaban ka ba ka kiyaye Allah zaka nemi Allah a idda kake bukatar shi zaka same shi shi ma zai kawo maka dauki shine ma'anar abin ta'arraf ila Allah fi raha ka rinka tuna Allah sadda kake halin wadata sadda kake da lafiya sadda kake cikin ni'ima to ka rinka tuno Allah ya arifuka fi shidda Allah zai tuna da kai a lokacin da ka shiga cikin kunci da tsanani a lokacin da kowa baya yi da kai a sadda ka ci zaɓe sadda kake da kuɗi sadda kake da samartaka za a zo a cika gidanka a cika zauranka kowa ne maka addu'a ranka ya daɗe yalla bai ana ta kamba maka a wannan lokacin manta da waɗannan mutanen ka rinka tuna Allah me yace ka yi ka yi me yace kada ka yi ka bari a ran da aka ce ba wannan mukami ba wanda zai zo gidanka ba wanda zai ce maka ranka ya dade ba wanda zai bugo maka waya duniya ba ta yi da kai in har ka tuna Allah a wancan halin to a yau kuma da ka shiga kunci kowa baya yi da kai Allah zai yi da kai zai tuna ka shine ta'arraf ila Allah fi raha ya'rifka fi shidda ka rinka tuna Allah lokacin da kake cikin wadata lokacin da kake da samartaka kana da ƙarfi kana da kuɗi za ka iya zuwa kai zina za ka iya zuwa ka sha giya za ka iya zuwa kai luwaɗi sai ka tuna Allah ya haramta wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al ma'awa a daidai lokacin da 'yan matan za su soka in ka je gidan kulob din za a yi maraba da kai a lokacin ka tuna Allah ya hana sai ka ce ba za ka yi ba me yasa ba dan baka so ba ba dan baka sha'awa ba saboda ka ji kunyar Allah ka girmama Allah ka tuna Allah to a ranar da ka tsufa duk duniya za ta ce ba ta yi da kai a wurin aiki a ce an sallame ka in an zo shawara a anguwa sai a ce wannan mutanen da ne tun na zamanin firimiya ne ba su da shawara yanzu daidai da zamani to a lokacin kuma sai Allah ya ce shi kuma da kai yake yi jama'a mun gane logic mun gane hikimar ko sai ce wa'alam ka sani anna ma akhfa'aka duk abin da ya kuskure ka baka same shi ba lam yakun li yusibaka dama ba a tsara zai same ka ba yanzu nan sai a zo a raba motoci a raba kujerun hajji minti biyar kana isowa sai a ce kaga yanzu aka rarraba su wannan kuɗi da kujerun hajji da motoci to yaya ni ban zo ba lokaci kaza a'a ba a tambayar Allah yaya shikenan abin duk da ya kuskure ka din nan dama ba a tsara abin zai same ka bane wa ma asabak duk abin da ya same ka kuma lam yakul li yukhti aka dama ba a tsara akan cewa zai kuskure ka ba wa alam ka sani da cewa annan nasara ma sabri dukkan nasara tana tare da haƙuri duk inda kaga an yi nasara to an yi haƙuri dab da annabi sallallahu alaihi wa sallama zai rasu da 'yan watanni kaɗan sai aka saukar da idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba Allah ne wa annabi al-bushr ai ya ci nasara ai bukatar da ta kawo shi ta tabbata ai aikin da yawa Allah yayi wannan nasarar da annabi ya ci ta isar da sako daga kan hadan khadija ne kawai aka kira sallah a kaba aka ce a zo kuma ya gyaru sai da aka zage shi sai da aka zagi alkur'ani sai da aka zagi Allah sai da aka yi annabi sharri sai da aka dake shi sai da aka yi kokarin kashe shi sai da aka kore shi daga garin su sai da ya rasa me zai ci kowa ya juya mai baya a lokacin nan sannan nasara ta zo don haka duk wanda ka ga ya dace to babu shakka hakuri ne ya kai shi ga haka duk mutumin da ka ga cewa yana da wata bukata wallahi idan har ba zai saka hakuri ba har abada ba zai cimma abin da yake so yasa wannan dole ma'aikatan gwamnati su gane haka 'yan kasuwa su gane haka manoma su gane haka mazajen aure su gane haka mata da ke gidan aure su gane haka samari su san wannan 'yan mata su san wannan dattawa su san wannan ka'idar gata annan nasra ma'as sabri nasara tana tare da haƙuri haƙuri kuma yana tare da nasara aka sun duk mutumin da kaga ya zama wane shine wane shine kaza sai da ya haƙuri sannan ya kai ga wannan to babu shakka haƙuri kuma yana da wahala Allah da kanshi ya san haƙuri yana da wahala wahalar shi shi yasa duk sa'ad da Allah zai bada ladan haƙuri baya lissafawa tun kudo maka yake kawai inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabi ba Allah baya kirgawa in zai ba masu haƙuri lada turowa yake kawai tura maka ake yi saboda haƙuri haƙuri yana da wahala jama'a wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa muhazzin azim babu waɗanda za su kai ga aljanna sai masu haƙuri sai masu babban rabo akwai wahala manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace huffatil jannatu bil makarih ita aljanna an kewaye ta da abubuwan ƙi ne duk hanyar da zaka buka shiga aljanna fasashiyar kwalba ce kaya ce a wurin dameji ne ba kyau hanyar amma kuma falakata hamal aqaba me yasa ba ka taka wannan hanyar mai wahala dan ka ketara ka kai ga aljanna ba misali yanzu aka ɗibo gold aka zuba a cikin leda sai aka kawo kashi aka zuba a cikin wannan leda in aka jefar kashin nan ya dan burtso ta bakin leda da aka daure kowa ya zo zai kau da hancin shi haka ne amma in mutane suka san cewa cikin kashin nan gold ne za su dama dama su je su cire wannan gold din sa je su yi wanka nawa ne sabulu naira biyar naira ɗari naira haka ne ko yawwa to haka da'awa take jama'a haka kira yake zuwa ga addini haka kuma gyaran al'umma yake duk sa'ad da kake son ka gyara al'umma to sai ka yi haƙuri za ka yi haƙuri economically ta hanyar tattali urwatu ɗan zubair ya ce ya je ya tambayi aisha gwaggon shi ce yaya rayuwa kuka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce wallahi mukan yi kwana uku gidan manzon Allah ba a hura wuta ba to me ake ci ya ake rayuwa ba za da iya kwana uku ba a ci wani abu ba sai ta ce mukan sha bakin ruwa da dabino al'aswadaini bakin ruwa da bakin dabino kawai magana girki bata taso ba a haka aka yi wannan rayuwar waɗannan su ne khairul bariyati to yau duk wanda ya ce zai da'awa sai ya haƙura da yunwa sai ya haƙura da talauci sai ya haƙura da fatara haka zaman aure sai kin haƙura to amma duk waɗannan rashin haƙuri yau shi yake wahalar da mutanen yau kowa ya ce ba zai haƙura ba miji ya ce ba zai haƙura ba mata ta ce ba za ta haƙura ba ɗa ya ce ba zai haƙura ba uba ya ce ba zai haƙura ba to ma ga waye zai ji daɗin rayuwa don haka kowa ka samu yanzu yana cikin kunci kuma me ya dame ka shi ma ba zai iya faɗi ba bai san me ya dame shi takamaimai ba duk rashin haƙuri ne ya ja wannan bahaushe ya yi gaskiya da ya ce ciniki haƙurin annabi wato annabi ba shi da wani kayan haja sai haƙuri kuma ya ce mai haƙuri yakan dafa dutse har ya sha roman shi kai ko kaga kwana nawa za a ana dafa dutse ice kai nawa za a ƙona so nawa ruwa zai tafasa har a ce dutse a saka shi a wuta ya dahu har a zo a sha roman shi amma ishara ce kawai zuwa ga in dai kai haƙuri to za ka kai ga matuƙa in kuma ka ce ba za ka yi haƙuri ba ba za ka buƙatar ka ba za ta biya ba sannan kuma ba za ka taɓa zama lafiya ba Allah ya kiyaye wannan faraja kuma dukkan wani buɗi dukkan wani haske dukkan wani ainihin wato sauƙi ma'alkarbi yana nan tare da ainihin baƙin ciki duk sanda kaga wani baƙin ciki to akwai sauƙi duk sanda kaga wani ainihin wato baƙin ciki kunci to akwai sauƙi ta tare da shi duk kuma sanda kaga kunci to akwai ainihin baƙin ciki zai iya biyo baya don haka sai ka shirya ina fatar an gane abubakarin ya fito wata ran da tsakar dare sai suka haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce me ya fito da kai ya ce yin waya manzon Allah manzon Allah ya ce ni ma ita ta fito da ni can sai ga Umar Umar lafiya ka fito da daddare ya ce yunwa duk duniya waɗannan ba wanda ya kai su daraja amma gashi Allah bai ba su abin da za su ci ba yunwa ta hana su bacci sai suka yi shawara suka tafi gidan sahabi abu talhat al-ansari suna zuwa suka yi sallama tsakar dare ya fita ɗibo ruwa sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita ɗibo ruwa da kanshi ba girman kai girman kai bala'i ne kai ya tafi kogi ya ɗibo ruwa suka samu wuri suka zauna yana dawowa ya ga a ya ce duk duniya yau ba wanda yake da manyan baki a duniya kamar ni ga manzon Allah ga Abubakar da Umar ya ɗauki wuƙa ya tafi zai je yanko akuya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to kai a hankali kakka yanka mai shayarwa wato duk da yunwa da suke ji idan su bai rufe ba komai a kawo ya tausaya wa wadda take shayar da ɗanta ka aje a yanka ta ɗan ya zama maraya sallallahu alaihi wasallam haka Allah ya ce ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin manzo Allah rahma ne ga dukkan duniya baki daya da dabbobi da tsuntsa kowa ci albarkacin manzo Allah kuma yana ci har kiyama ta tashi sallallahu alaihi wasallam da suka ci suka koshi an gasa musu naman akuya suka sha ruwa mai sanyi sai manzo Allah ya karanta musu alhakumut takathur tazultum hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم karanta musu ita yace wallahi za a tambaye mu jin daɗi hatta wannan wannan jin daɗin kowa ya fito gidan shi da yunwa yanzu amma kowa zai koma a ƙoshe bam ya ci naman akuya mai maiko ya sha ruwa mai sanyi sai an tambaye ka ranar kiyama sai ka yi jawabi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka gani duk sanda ka ji wani daɗi to ka san akwai ranar matsala kar kawai ka zama kamar yaro yayayye kai abin da ka sani kawai in kai kuka a kawo nama in ka sake kuka a kawo biskit in ka sake kuka a kawo fan ice a'a ba haka rayuwa take ba wa anna ma al usri yusra kuma dukkanin tsanani to akwai sauki tattare da shi Allah madaukakin sarki ya taimake mu idan muka dubi wannan hadisi sahabi Abdullahi dan Abbasin ya ruwaito shi abdullahi dan abbas kanin manzon allah ne sallallahu alaihi wasallama kani na dangi domin da mahaifin shi al-abbas da mahaifin manzon allah sallallahu alaihi wasallama abdullahi to ciki ɗaya suka fito daga abdul mutallib ina fatar an gane na ɗaya kenan kaji yadda aka yi zama kanin shi ta wajen dangi ta wani wurin abdullahi dan abbas siriki yake ga manzon allah sallallahu alaihi wasallama domin manzon allah yana auren maimuna ita kuma maimuna kanwar uwar ainihin wato abdullahi dan abbas ce ummul fadli uwar abdullahi dan abbas to yayar maimuna ce da annabi sallallahu alaihi wasallama ya aure ta har ma wata rana abdullahi dan abbas ya ce kullum yana allah allah ya ga abin da ya da annabi yake da rana ya ga abin da yake a masallaci ya ga yadda annabi yake rayuwa amma bai ga yaya annabi yake rayuwa da daddare ba yana so ya ga ibadojin da annabi yake don shi ma ya je ya kwaikwaya ya ce to amma wannan hali ne mai wahala amma kuma ya ci gaba da addu'a Allah ya kawo wani dalili yadda zai ya kwana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan sai mahaifin shi ya aike shi wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ka je labari ya zo gare ni cewa an kawo annabi raƙuma na sadaka kuma ya yi alkawarin in an kawo zai ɗiba ya bani saboda haka Abdullahi dan Abbas ya je sai zan magariba ta yi annabi ya dawo gida bayan sallar isha kai wannan dan yaro me ya kawo ka yanzu ga dare ya ce ai na zo tun kafin magariba aka ce ka tafi masallaci na zauna ɗakin gwaggota ina jiran ka ka zo gashi kuma baka zo ba sai da dare yayi yace to yanzu ka ka tafi gida da daddare ai nan ma gidanku ne yau ba sai ka kwana ba sai Abdullahi dan Mas'udi eh Abdullahi dan Abbas ya ce alhamdulillah dama abin da nake nema ke kenan suka zo suka kwana da daddare ya ce sai ya rinka kamar yana yin bacci amma ba bacci yake ba yana lura yaya annabi yake yi me zai yi da daddare ya ce can sai na ga annabi ya tashi ya ɗibo ruwa da ke salka ya ainihin ya alwala da ya alwala yana so ya tada sallah sai ya zo sai ya ainihin tashe ni abdullahi dan abbas ya ce da annabi ya tashe ni dan kai ya ɗauka ban yi bacci ba sai na rinka ainihin wato yin miƙa haka ina nuna kamar dai ina bacci na tashi ya ce ni ma ne alwala annabi ya kabbarta sallah sai na zo zan bi shi sai na tsaya hagu gare shi a halin za ku yi sallah ku biyu liman sai ya tsaya a hagu mamu ya tsaya a dama to shi sai ya kuskure sai ya zo ya tsaya hagu da liman sai annabi ya kamo kanshi yana murza kunnen shi ko dai baccin ne ya sa shi kuskure haka ya dawo da shi ainihin dama suna sallah yana ainihin zamewa daga baya annabi yana taro shi sai da aka yi da sallah annabi ya ce mishi me yasa kake zamewa ya ce yo ainihin ca nake ni yaro karami ban isan hada sahu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba manzon Allah ya ce a'a a nan ya rungume shi yi mishi addu'ar da ya saba yi Allahumma allimhu ta'wila wa fakkirhu fid dini Allah ka sanar da shi fassara da ma'ana alqur'ani Allah ka sanar da shi sanin addinin musulunci sa'ad da aka haife shi mahaifin shi bai musulunta ba al-Abbas amma duk da haka basu musulunta ba amma sukan yi wa manzon Allah kara sai ya kawo wannan yaro ya ce gashi nan sai ka yi mishi hudu ba ka yi mishi irin yadda kuke yi annabi ya shiga da wannan yaro karami cikin ka'aba ya mai hudu ba ya mai addu'ar albarka shine ya sanya mai suna abdullahi juyin juya hali ana nan sai yaro ya zama kuma yau ga mahaifin shi ya musulunta mahaifin shi ta musulunta ya waye gari ya zama almajirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin renon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abdullahi dan abbasin ya girma to wannan takaitaccen bayani kenan dangane da shi wannan sahabi da ya ruwaito wannan hadisi abdullahi dan abbasin allah ya kara mishi yarda yana yaro dan karami bai kai shekaru ashirin da biyar ba ya zama gogaggen malami ya san alkur'ani ya san hadisi ya san fiqh ya san larabci ya san waƙoƙin larabawa har sayyidina umar yana shiga da da shi taro cikin manyan malamai sai manyan malamai suna jin zafi to me yasa ke shigo da yaro karami irin haka ai mu ma muna da yara kamar shi sayyidina umar ya ce a to ku yi haƙuri wata ran sai sayyidina Umar ya sako wata matsala yace waye zai ba da ma'anar idza jaa nasrullahi ba wai fassara ba ma'ana me take karantarwa da ya tashi sai wannan yace shi yana ganin kaza wannan yace shi yana ganin kaza duk suka yi fassara sai ta zama ba ita ce fassara da Umar yake gani daidai ba sai da aka zo yace to kai wannan dan yaro ya kake ganin ma'anar idza jaa shine wannan dan yaro Abdullahi dan Abbasin yace ai abin da surar take karantarwa tana nuna cewa ƙarshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo don haka Allah ya umarce shi da tasbihi da godiya ga Allah don ya cika da zikirin Allah sayyidina Umar ya ce wannan ma'ana taka ita ce ma'ana amma ma'anar da su suka bayar cewa suna ganin ai wahayi ya ƙare ne manzon Allah zai zauna tare da jama'a wannan ma'ana ba ita bace ma'ana ishara ce zuwa ga manzon Allah zai rasu a wannan lokaci sai sayyidina Umar ya ce to jama'an manyan malamai dattawa kun ji dalilin da yasa nake shigo da wannan dan yaro cikin taron mu ma'ana an ce yaro da kuɗi abokin tafiyar manya ko to yaro da ilimi ma ai abokin tafiyar manyan malamai ina fatar mun gane wannan kenan ga wata kalma da malam yayi da yace Tirmidhi ya rawaito shi sai yace hadisi ne kyakkyawa ingantacce malamai suka ce hadisi ingantacce shine hadisin da ya cika sharuɗa kamar haka sharaɗin farko ya zama musulmi ya ruwaito shi na biyu ya zama adili na uku ya zan mai cikakkiyar hadda na hudu ya zan hadisin bai saba wa hadisin da sauran ɗalibai suka ruwaito ba daga wannan makarantar daga malaminsu na biyar ya zama ba shi da illa ba shi da matsalar da za ta sa a ƙi karban shi sharaɗin farko shine musulunci duk mutumin da ba musulmi ba in ya ruwaito hadisi ba za a karba ba sai musulmi sharaɗi na biyu ya zama adili abinda ake nufi da adili shine mutumin da ba a taɓa kama shi yana aikata wani babban laifi ba kuma ƙananan laifuffuka baya dogewa a kansu sharaɗi na uku ya zama shi wannan mutum yana da cikakkiyar hadda ba hadda mai sauƙi ba ba kuma ta yi ƙasa ba sharaɗi na hudu ya zama ya ruwaito abin da bai saba wa yadda sauran ɗalibai suka ruwaito daga wannan makarantar ba sharaɗi na biyar kai ya zan hadisi yana ɗauke da illa wadda za ta sa a ji karɓan shi idan hadisi ya cika waɗannan sharuɗa biyar shi ake kira sahihi duk sanda kaji an ce hadisi sahihi ana nufin waɗanda ko wanda ya ruwaito shi ya cika wannan sharuɗan idan aka samu daga cikin sharuɗan nan na uku daga ciki shine cikakkiyar hadda an aka samu haddar ta yi ƙasa kaɗan madadin ɗari bisa ɗari ta zama saba'in bisa ɗari ya ce hadisin shi ya zama hasanun in an gwada shi da wannan abin ina fatar mun gane to hadisi hasanun kun ga daban kenan hadisi sahihi daban ma'ana duk inda hadisi sahihi yake ya tabbata ingantacce ɗari bisa ɗari duk inda hadisi hasan yake ya tabbata ingantacce sai dai bai kai ɗari bisa ɗari ba amma duk za a aiki da su wannan kalikanci ne na malamai kawai to sai malamai suka ce to ashe ko in haka ne hada kalma biyu akan hadisi ɗaya din nan to akwai matsala ka ce hadisin nan yana da cikakken inganci kuma yana da saukin inganci zai yi shi ɗaya ba zai ba don haka sai malamai suka ce duk sanda ka ji wani malami kamar tirmidhi ko wani ya ce wannan hadisi kyakkyawa ne ingantacce yana nufin hadisin yana da hanyoyi biyu wato akwai hanya kyakkyawa akwai kuma hanya ingantacciya sai zama a ƙarƙashin wannan haza hadisun hasanun wa sahihu ai wannan hadisi yana da hanyoyi biyu kyakkyawa da kuma ingantacciya ko kuma hadisin hanya ɗaya yake da ita amma malamin yana shakka ne sai zan yana nufin haza hadisun hasanun aw sahihun wannan hadisi ko dai hasan ko kuma ya kai a ce mishi sahihi ina fatar an gane Allah ya taimake mu ku karanta littafin nukhbatul fikar tare da sharhin ta nuzhatun nazar ta al-imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi to jama'a kun ji wannan hadisi wannan hadisi babban malamin nan da muke karanta sharhin shi al-imam ibn rajab al-hanbali a cikin wannan littafi nashi jami'ul ulumi wal hikam ya yi cikakken sharhin wannan hadisin tare da cewa akwai littafi da ya sukutu da guda sunan shi nurul iqtibas fi mishkati wasiyyatin nabi sallallahu alaihi wasallam al ibn abbas wato hasken annabta annabi sallallahu alaihi wasallam game da wasiyar da annabi wa abdullahi dan abbas wannan hadisi wasiya ce cikakkiya annabi wa abdullahi dan abbas ka kiyaye Allah Allah zai kiyaye ka ka kiyaye Allah za ka samu Allah gaban ka ka sani da cewa da al'umma za su haɗa akan su cutar da kai ba za su iya cutar ka ba sai abin da Allah ya kaddara da za su haɗu a kansu amfane ka ba za su iya amfanar da kai ba sai abin da Allah ya kaddara da bayanai makamantan haka ina fatar an gane to shine nake so zan bi a hankali kamar yadda na saba in karanto mana kaɗan daga sharhohin wannan hadisi da farko dai malam ya fara cewa hadal wa hadal hadisi ya tazammanu wasaya azima wannan hadisi yana ɗauke da wasiyoyi masu girma wa qawaid kulliya kuma yana ɗauke da ka'idoji waɗanda yake sun tattaro dukkan ɓangarori min ahammi umuri dini na daga al'amuran addini masu muhimmanci hatta qala ba'dul ulama'i har sai da wani malami shine Abdulrahman ibn al-Jawzi a cikin littafin shi Saidul Khatir yace tadabbartu hadha al-hadisa na tsaya nayi nazarin wannan hadisi na lura da shi da kyau fa adhashani sai ya dimauta ni na rikice saboda hadisi ne takaitacce ma yana dauke da ma'anoni manya-manya wakittu atish ya ce har sai da na kusa numfashi na ya ɗauke jinin jiki na ya kafe saboda yadda hadisi ne yake ɗauke da matsaloli manya-manya fawa asafan min aljahali bi hadha alhadith yace wayyo Allah kai can wanda bai san wannan hadisi ba duk wanda ya rayu yana musulunci bai san hadisin Abdullahi dan Abbas ba abin a tausaya mishi ne kai ce Allah sarki wa qillatu wa qillatu tafahumi li ma'anahu kuma kai ce Allah sarkin mutumin duk da ya karanta wannan hadisin kuma bai fahimci ma'anar shi ba wanda bai san shi ba abin tausayi wanda ya karanta hadisin kuma bai fahimci ma'anar shi ba shi kuma kai can shi ni kuma na ƙara da cewa wanda ya karanta ya fahimci ma'anar shi kuma bai yi aiki da ma'anar ba shi ma kai can shi domin wannan ma'anonin za su gyara rayuwarka gaba ɗaya tun daga kai kanka har tsakaninka da jama'a kai kanka an ce ka kiyaye Allah Allah zai kula da kai mutum ne ya sha giya mota ta buge shi ya kula da Allah ya kula da Allah ba to magana Allah ya kiyaye shi za ta taso ba za ta taso ba ashe in kana so Allah ya kiyaye ka to kai za ka fara kiyaye Allah kaga ashe in ka kiyaye Allah Allah zai barka ka zauna lafiya na biyu wannan hadisin ya zo da kyautata zumunta da kuma tunani ga jama'a duk abin da ka nema wurin wani in ya hana ka ba za ka ji haushin shi ba don ka ji annabi ya ce ba wai wani wane mutum ɗaya ba da duk al'umma za su taru ta duniyar nan akan su tsinana maka wani abu in Allah bai nufe ka za ka yi alheri ba ba za ka taɓa yi ba sannan da duk duniyar nan za su haɗu maƙiyanka ne idan Allah ya ce kai ne wane kuma kai ne wane ɗin ba su isa ba ba shi kaga shi kenan maganar ma ka ji haushin jama'a ba ta taso ba ashe jin haushin jama'a rashin fahimtar wannan hadisi ne in kuma an fahimce shi to rashin aiki da wannan hadisi ne Allah ya taimake mu to to kun dai ji dan haka kuntu sai malam yace wa qad afradtu li sharhihi juz'an kabiran wa nahnu nadhkuru huna ha huna maqasidahu maqasid ala wajhi al-ikhtisar insha Allah ta'ala yace ya rubuta littafi sukutun da guda kamar yadda na faɗi sharhin wannan hadisi ya ce amma in Allah ya so zai ɗan takaita sharhin wannan hadisi a nan kalmar farko da Allah ya ce ihfazillah ka kiyaye Allah me take nufi ihfaz hududahu wa huquqahu duk iyakokin da ka san Allah ya kafa to ka kiyaye su dukkan mai mulki ai yana da doka ko haka ne ko ba haka ba haka ne to ai Allah shine malikul mulki kuma shi ke ba da sarauta ga masu mulki ashe shi ya fi kowa cancantar yana da doka kenan to in kana so ka zauna lafiya da sarkin gari ko gwamnan gari ko minista a ma'aikatar shi ko shugaban ƙasa ko dagaci ko hakimi ko wane ne a ƙasar shi sai ka kiyaye dokar shi ko sai ka zauna lafiya a ƙasar shi to ka'idar ita ce ashe dole ne abu Allah kenan don duk duniya ƙasar Allah ce don yanzu in ka ce ba za ka bi dokar mai garin nan ba sai ka tashi sai ka koma wani garin mai yiwa saba wa dokar mai garin nan a garin da ka koma biyayya ce kuma ga mai wancan garin haka ne ko to yanzu in ka yanke shawarar ba za ka bi doka Allah ba to ka tashi ka koma wata ƙasa wadda ba ta Allah ba zai yiwu to tunda ba zai yiwu ba ashe dole ka bi doka Allah kenan ba ka da wata hanya da za ka samu sassauci saɓani in ka yanke shawarar ba za ka bi dokar mai garin nan ba sai ka canza ka koma wani gari kuma ka zauna lafiya ƙarshen ta ka saba wa dokar nan garin a can garin mata fi za a yi maka a baka bukari amma duk duniya dokar Allah ɗaya ce babu wata doka wadda za ta yi aiki a nan ƙasar adamawa a ce an je ƙasar borno ba za ta yi aiki ba doka Allah ce wa anna hadhihi ummatukum ummatun wahida al'umma ɗaya ce duniyar ɗaya ce ƙasar ɗaya ce addinin ɗaya ne ƙur'anin ɗaya ne hadisin ɗaya ne komai dokar guda ɗaya ce to don haka dole ka kiyaye dokokin Allah duk inda kake sannan haƙƙoƙin Allah na ka bauta mishi dole ka kiyaye waɗannan wa awamirahu da kuma ainihin umarnin da Allah ke bayawa wa nawahihi da abubuwan da Allah ke hanawa wa hifdhu zalika to kiyaye wannan huwa alwuquf inda awamirihi bimtisalihi wa inda nawahihi bil ijtinabi abinda ake nufi da kiyaye dokokin Allah shine tsayawa inda yace ka tsaya inda kuma yace karkaje to karkaje wannan wuri wa inda hududihi fala yatajawazu ma amara Allahu وأذن فيه إلى ما نهى عنه فمن فعل ذلك فهو من الحافظين لحدود الله الذين مدحهم الله في كتابه idan Allah maɗaukakin sarki ya ce karka wuce nan in ka tsaya in ya ce yi kaza ka yi karka yi kaza ka bari to shikenan ka zama daga cikin masu kiyaye dokokin Allah waɗanda Allah ya yabe su a cikin littafin shi ya ce haza ma tu'aduna li kulli awabin hafizin wannan shine alkawarin da ainihin ake muku kuma haka alkawarin nan yake ga duk wani wanda yake bin Allah wanda yake kiyaye dokar Allah wanda yake da kula waye mai bin dokar Allah waye mai kula man khashiyar rahmana bil ghaibi shine wanda yake jin tsoron Allah mai rahama a fake yadda ka san ba za ka saba ma Allah a idan jama'a ba a fili haka ko ka shiga daki kai kadai ba za ka saba wa Allah ba tsoron Allah a fake a ɓoye waje a bi kalbin munibin shine wanda zai zo da zuciya wadda ke komawa ga Allah rana alkiyama Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu to a takaice sai malam ya ce daga cikin abubuwan da Allah maɗaukakin sarki yake neman ka kiyaye mafi girma ita ce sallah Allah ya ce hafizu ala salawati ku kiyaye dukkan salloli والصلاة الوسطى حد صلى تكيا إتتي صلى الأثر صلى الأثر إتتي صلى ما في درجة daga cikin salloli guda biyar da musulmi suke yi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace da a ce mutum yayi asarar sallar la'asar la'asar a jam'i to gwamma ya koma gidan shi ya samu matan shi da 'ya'yan shi gaba ɗaya sun hallaka yayi asararsu shi yasa malaman da idan malami ya asara sallar la'asar har zaman makoki yake karbe malamin al'imam al-bukhari ba na manta ba al'imam al-zuhali wata rana ya tafi sallar la'asar sai samu an yi sallama ya rinka kewaye masallatan garin duk inda ya je sai a ce nan ma an idan duk inda ya je sai da ya kewaye masallatan bagada da kakkaf sai an yi sallama sai ya ce to ya san yadda zai yi da ya dawo gida sai ya sallar la'asar so ashirin da bakwai saboda annabi ya ce in ka samu sallah a jam'i za a rubuta maka lada ashirin da bakwai in ko kai kadai ne to lada ɗaya to shine sai so ashirin da bakwai saboda me saboda ya ƙoƙarin samun wannan ladan sai zira ido ya ga a anguwan nan za a zo yi mishi jaje don dai duk labari ya yadu malam ya yi asarar sallar la'asar a jama'a yana yawo duk gari yana neman ina zai samu bai samu bai koma gida ya je abin sai ji jama'a anguwa ba wanda ya zo yi mai jaje ba wanda ya mai ta'aziyya sai bayan kwana uku ya miƙe a masallaci ya ce anya mutanen anguwan nan akwai ƙauna tsakanina da ku suka ce ala gafata malam me kake nufi ya ce yanzu idan ɗana ya rasu ba za ku zo ku min gaisuwa ba suka ce za mu so ya ce to ai na yi asarar da ta fi asarar ɗa amma ba wanda ya gaishe ni suka ce me kake nufi ya ce kowa ya san kwanaki uku da ta wuce ban samu sallar la'asar a jama'a ba suka ce kwarai da gaske ya ce to ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da mutum ya rasa sallar la'asar gwamma ya asarar matan shi da 'ya'yan shi da dukiyar shi gaba daya hadisi ne sahihi yana cikin sahihul bukhari yace yanzu mata na da ƴaƴana da dukiyata in ne asara ta kone ko makamantan haka ba za ku zo ku yi min jaje ba suka ce za mu zo yace to yanzu na yi asarar da ta fa haka amma ba ku zo ku mana ba shi yasa nake ganin ba soyayya tsakani na don wannan shi yasa bokaye idan kana hudda da su sai su ce ka daina sallar la'asar saboda suna son kai asarar wata ibada mafi girma daga cikin ibadojin musulunci duk mutumin da yake zuwa wurin boka wata rana sai an ce mishi ya daina sallar la'asar ko kuma ya rinka yin sallah babu alwala ko kuma ya je ya rinka zina da uwar shi ko yar shi ko ya je ya rinka zina da mahaukaciya ko ya je ya rinka zina da jaka duk abin da zai kai ka ka kazanta mafi muni sai boka ya tura ka saboda neman duniya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya kiyaye to dan haka jama'a kiyaye sallah akan lokacinta to yana daga abubuwa mafi girma da Allah madaukakin sarki ya ce a kiyaye yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kai matuƙa wajen kula da sallah saboda haka hatta shi tana gidan miji da sirikin shi sayyidina Ali manzon Allah yakan bi su da daddare ya kwankwasa musu kofa ku tashi ku yi sallah sallar dare shafa'i da wutri ku tashi sallar tahajjud sallar tarawih sayyidina Ali ya ce ya manzon Allah Allah ya dauki rayukan mu muna bacci in Allah ya so mu tashi mu yi sallah za mu tashi mu yi sallah manzo Allah ya juya yana tafa hannu yana mamaki yana wa kanal insanu akthara shay'in jadala mutum ya fi komai jayayya manzo Allah ya tashi ya ce ka je kai sallah kana ce an Allah so mu tashi za mu tashi in kuma bai so ba to tunda haka iya jawabi ba ya nuna ka tashi ba ba sai kai ba wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiya wani annabi Allah ya ba mu labari wane ne Isma'il yana ainihin umarnin iyalan shi da sallah da zakka sai ya samu yarda Allah ka tabbatar ana kiyaye sallah akan lokaci a gidanka mafi yawancin matan musulmi suna da kuskuren ba sa yin sallah ta azhar da la'asar sai magariba ta kusa sannan kuma a ce ga girki sannan sallar isha da magariba su kuma ba za a yi akan lokaci ba a ɗora girkin da wuri a yi sallar la'asar a kan lokaci a zahar a kan lokaci magariba a kan lokaci isha a kan lokaci sallar asuba a kan lokaci amma sai zama akasin haka ne al'amarin to sakamakon wannan sai sharri mai girma sai yake faruwa a gidajen musulmi dan duk gidan da ba a kula da sallah to ba za a sami yarda Allah ba kun dai ji nassin qur'ani wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiya yana umarnin iyalan shi matan shi da 'ya'yan shi da zakka da sallah sai ya samu yarda a wurin Allah idan mai gida ya samu yarda Allah zai yarda da gidan Allah zai tofa wa gidan albarka wajibi ne mu kula da wannan suna fatar an gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu Allah ya ce wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk Allah ya ce ka umarni iyalanka da ainihin kula da sallah domin Allah ba zai tambaye ka nawa kuka tara ba amma Allah zai tambaye ka akan kowace sallah da kai ko kuma sallar da iyalanka suka yi Allah madaukakin sarki ya taimake mu kamar yadda muka faɗi Allah ya yabi masu ainihin wato kula da dokokin shi to kuma haka Allah ya yabi masu kula da ainihin sallah yace wallazina hum ala salatihim yuhafizuna su ne waɗannan da suke kiyaye ainihin sallolinsu a cikin hadisi wanda al'imamu abu dauda da nasa'i da ibn maja suka ruwaito shi daga sahabi ubadatu dan samit hadisi sahihi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce man hafaza alaiha wanda di ya kula da sallah kana lahu inda allahi ahadun an yudkhilahu aljanna duk wanda ya kula da sallah Allah ya mai alkawarin zai shigar da shi aljanna wanda ko duk bai kula da sallah ba babu alkawarin zai shiga aljanna in ya ga kanshi a wuta kai ya mamaki to me ake nufi da kula da sallah domin wani zai mutu yana sallah amma kuma yana tafiya lahira sai a saka shi a wuta don bai kula da ita ba ka sai mota ka baiwa mutum yana taxi ko ka sai mashin ka ba mutum yana a ai akwai kula ba a cabar ba ba tasin ba kawai akwai kula da ake so ya rinka yana maintaining din shi sai je sai kowane irin mai bakin mai sai dambara mishi kwana biyu mashin ya rikice ya zo ya ajiye maka ƙarshen wata in ya zo ka bashi albashi za ka bashi in ya zo matan shi ta haihu za ka sai mishi ragon suna domin bai kula da aikin ba tare da ashe yana yin aikin dan haka ashe ba yin aikin ba jama'a Allah yana son aiki mai nagarta ne tabarakal ladhi bi yadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala kyakkyawan aiki Allah yake so ba mai yawa ba an fahimci wannan da kyau shi yasa sallolin da guda hamsin aka shar'anta mana amma daga baya sai suka zama guda biyar domin guda hamsin din ba za a yi su da natsuwa ba yanzu a ce in ka zo sallah azhar sai ka yi goma in ka zo la'asar sai ka yi goma to kwaya hudun ma da ake raka hudun ma kwaya ɗaya yaya aka iya wani tsatsagen kuciya yake wani bai iya karatun sallah ba wani bai iya tahiya ba wani bai iya salati ba wani bai iya subhana rabbil ala wa bihamdihi kaga bai kula da sallah ba yin sallah ba akan lokaci ba shi ma rashin kula da ita ne saboda Allah madaukakin sarki yana cewa inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta dole ne musulmi ya sallah dole ne mumini ya sallah to kuma yin ta akan lokaci ma dole ne ashe wanda duk baya yin sallah akan lokaci baya kula da sallah wanda duk sanda zai aikata sallah da jahilci yake baya kula da sallah wanda yake sallah yana waiwaye baya kula da sallah wanda bai iya alwala ba baya kula da sallah kaga ashe matsalar kula da sallah din tana da faɗi ashe ita kanta matsala to amma annabi da ya ce wanda duk ya kula da sallah Allah ya mai alƙawarin aljanna wanda duk bai kula da sallah ba to babu alƙawari to kuma kular ba wai yin ba kawai a yi ta yadda take a yi ta akan lokaci da ka'idojinta ashe kaga wannan ya ce kowa kenan ya tafi gaban malami a koya mai me a koya mai sallah in ka ga zamanin annabi dai mutane suna sallah suna tsatsagen kuciya to abin nan abin tsoro ne inda wani ya zo ya gaida annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a masallaci da ya gaida shi sai ya zo annabi ya ce ko ma kai sallah ba kai sallah ba da ya zo ya yi sallah amma tsatsagen kuci ya yi kokof kokof kokof kokof ya zo assalamu alaikum ya rasulullah manzo Allah yake wa alaikum assalam wa rahmatullah irji fa salli ko ma kai sallah fa innaka lam tusalli har yanzu fa ba kai sallah ba amma fa yayi fa amma annabi ya ce bai ba ashe wannan ke nuna mana idan ka yi sallah ba yadda aka ce ba ashe ba kai sallah ba ga sallah ya yi sai da aka yi haka so uku sai dattijo ya ce wallazi ba a saka bil haq na rantse da Allah da ya aiko ka da gaskiya ma uhsinu ghaira hadhi man iya wadda tafi wannan ba fa allimni ka koya mini kawai in ba haka ba sai a kwana kai in gaishe ka ka amsa a ce ka koma sace sallah ni ban iya ba kai kuma baka koya mini ashe kun ga matsalar nan jama'a kula da sallah da Allah ya ce حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى sannan da wallazina hum ala salatihim yuhafizuna yo ashe ba kowanne mai sallah Allah yake yabo ba sai wanda ya iya sallah dan haka sai kowa ya zauna ya tunani a yanzu da kake saurare na ka taba zuwa an koya maka sallah ko ko kamara aitan nasa ne kake yi duk wanda yake sallah kamara aitun nasa wallahi duka zai ci a kabari haka nassin hadisi ya faɗi من ربك وما دينك وما عملك وما ذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم هكذا أتنبيك أقبري waye ubangijinka me addininka me zaka faɗi game da mutumin da aka aiko muku wani aiki kai a nan duniyar nan da ka zo ake so ka ce kawai shine rabbi Allahu Allah ne ubangiji na diniyar islam musulunci ne addini na annabin da aka aiko mana Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi manzon Allah ne ya zo da gaskiya mun ji mun bi sai ya ce wa ma amaluka me ka aikata a nan ba ana tambayar ka kai tsohon tela ne kai tsohon kafinta kai ka iya a ba wannan aikin ba wani aiki ka aikata mumini ya ce na karanta qur'ani na yi imani da shi na amince na yi aiki da shi to sai ka auna ka iya karatun alqur'ani yaya kake karatun alqur'ani ka iya ka iya karatun fatiha to kun ga duk waɗannan abubuwan fa wallahi idan mu mun shagala ko mun ƙi yin aikin da aka turo mu ko to Allah yana cewa tawaffat rusuluna wa hum la yufarrituna mala'ikun Allah za su zo su ɗauki ranka su ba sa sakaci kai ba kana nan kana wasa ba su suna nan a tsaye jira suke da lokaci yayi kawai za su ɗauki ranka kai kai ta wasa kai kai wasa da aikin ka su ba za su yi wasa da aikin su ba to kowa ya je nazari jama'a sallah wallahi al'azimi babbar daraja ce bayan kalimar la ilaha illallah muhammadur rasulullah babu kamar sallah azumi bai kai sallah ba hajji bai kai sallah ba zakka ba ta kai sallah ba kuma ka da ji kyakkyawan alkawari garanti gangariya wanda da ya kiyaye sallah manzo Allah ya ce aljanna wanda duk bai kiyaye ta ba fa to kuma wannan za a shiga a fita za a tashi a fadi to haka tsarki ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce shi tsarki shine mabudin sallah duk mutumin da zai sallah sai ya tsarki sai ya alwala annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce la yuhafizu ala alwudu'i illa mu'min babu wanda ke iya kula da alwala sai mumini mumini ne daga zara alwala shi ta karye sai ya sake zuwa sai ya jaddada alwala wanda duk imani bai kama shi ba baya iya kula da alwala baya iya rike alwala baya iya zama da alwala to ashe alwala tana daga cikin abubuwan da annabi ya hada wa ibnu abbas ya ce ihfazillah kenan don dama mun ce wannan wasiya ce jami'a dunkulallun wasiyoyi ne annabi yanzu muna kokarin farfasa kaɗan daga ciki ne daga cikin kiyayewar da zaka yi wa Allah ya kiyaye ka shine zama da alwala yanzu da za koyaushe zaka zauna da alwala har ka mutu to aljani ba zai shige ka ba insha Allah asiri ba zai kama ka ba sammu ba zai kama ka ba baki ba zai kama ka ba duk abin da aka auno maka ba zai shige ka ba shi yasa annabi ya kai matuƙa akan sa'ad da mai gida ya sadu da iyalin shi da daddare ai yakan kwanta kafin asuba yayi yayi wanka ko to annabi sai so kai wanka da zarar kai jima'i da daddare kai wanka wanka bai samu ba yi alwala alwala bata samu ba buga taimama don duk wanda ya kwana cikin janaba to mala'ikun rahama ba sa kusanta shi haka nassin hadisi sahihi annabi ya faɗi wanda al-imamu tabarani ya ruwaito duk wanda ya kwana da janaba manzo Allah ya ce mutane uku mala'ikun rahama ba sa kusantar su na farko wanda ya kwana da janaba musulmi ya kwana da janaba na uku gawar kafiri gawar kafiri mala'ikun rahama ba sa kusantar ta na uku wanda ya sanya turaren yan bori turare mai karfi mutum ya sanya shi waɗannan mutane guda uku mala'ikun rahama ba sa kusantar su karanta littafin sahihul jami'u saghir da littafin al-adab al-mufrad ainihin al-adab zifafi fi sunnatul mutahhara to dan haka kaga ashe yana daga cikin kula da tsarki idan kai jima'i da matarka da daddare sai kai wanka nan take a'a ka gaji wanka ba zai yiwu ba je ka kai alwala tare da cewa alwala fa bata da wani amfani da za ta yi maka wai ka tashi kai sallah asuba da ita taimamar ba za ka yi sallah asuba da ita ba amma za ta riƙe ka ne kazan cikin tsarki daga wannan lokaci har zuwa sa'ad da ainihin wato asuba za ta kai wanka ɗin in ba haka ba za ka kwana unsecured ba ka da security ba ka da security ba tsaro za mu zo mu ji ku kamar yadda manya-manyan sahabbai irin su sai na ali za su faɗi akwai mala'iku da Allah yake aje maka su gadin ka yadda Qur'ani ya faɗi to wannan gadin ba ka da shi a wannan daren saboda ka kwana da janaba ashe kun ga alwala tana da matukar muhimmanci tun da gashi har annabi ya ce ba wanda ke iya kula da alwala sai ainihin mumini malam ya ce daga cikin abubuwan da ake umarni har wa yau akan musulmi ya ainihin kula da su ya kiyaye su in yana so Allah ya kiyaye shi rantsuwa rantsuwa Allah madaukakin sarki ya ce wahfazu aymanakum ku kiyaye rantsuwoyinku ba ko ina ake rantsuwa ba jama'a amma kamar da sunan Allah ya zan abun wasa nawa nawa ka ce wallahi naira ɗari ba rage alaji ka ce wallahi ni ma kaza kaza wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa wallahi haba jama'a haba akwai ladabi zaka iya faɗin sunan mahaifinka haka zaka iya faɗin sunan sirikinka haka shugabanka a wurin aiki zaka iya faɗin shi haka to wannan Allah ne yana daga cikin kuskure jama'a wajen gaisuwa yawan rantsuwa ina kwana wallahi lafiya ya aiki lafiya wallahi mutanen gida fa wallahi lafiya yaya gona kaza lafiya wallahi komai lafiya wallahi wallahi lafiya Allah ya ce wa fa zo aimanakum ku kiyaye rantsoyin ku ku kula da rantsoyin ku ku daina sakin baki kuna rantsuwa ko yaya ina fatar an gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu to sai malam ya ce wa min zalika yana daga cikin abubuwan da ake neman musulmi da ya ainihin wato kiyaye su hifzur ra'si wal batani musulmi ya kiyaye kanshi da kuma cikin shi ka kiyaye kanka da cikinka za mu ji me ake nufi da kiyaye kai kama fi hadisi ibn mas'ud al-marfu kamar yadda yazo a cikin hadisin abdullahi dan mas'udin wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yace al-istihya min Allah haqqal haya jin kunyar Allah matukar jin kunyar Allah an tahfaza ra'sa wa ma wa'a ka kula da kai da abin da yake dauke da shi a jikin kai akwai ido akwai kunne akwai hanci akwai baki akwai harshe to in har ka kai matuƙa mai jin kunyar Allah shine ka kula da kanka da abin da ke ɗauke a jikinka wa tahfazal batna ka kula da cikinka wa ma hawa da abin da cikinka yake ɗauke da shi cikinka ya shafi kirji yana ciki zuciya tana ciki to ka kula da ita sannan shi kanshi cikin me za ka zuba mishi sannan azzakarinka ina za ka ɗauka ka saka a matsayinki na mace wannan namiji ne zai ɗauki azzakarin shi ya saka cikin farjinki dole ka kula da waɗannan in kai haka ka kula da waɗannan to ka zama mai jin kunyar Allah matuƙar jin kunyar Allah wannan hadisi sahihi ne al-imamu Ahmad da Tirmidhi suka ruwaito shi sai malam yace wa hifdhur ra'si wa ma wa'a yadkhulu fihi hifdhus sam'i wal basri wal lisani min al-muharramat kiyaye ciki da aka ce dinnan kiyaye kai da aka ce da abin da ke dauke da shi da jinka da ganinka da harshenka ji jama'a duk abin da zaka ji ranar alkiyama za a tambaye ka shi yasa yazo cikin hadisin bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ka je ka ji magana da ba a so ka ji wasu suna ganawa sai ka sa kunne ka ji a mata aure ce sai ta je ranar girkin kishiyarta sai ta kasa kunne mai miji yake tattaunawa da amarya ko da uwar gida ko da mata ta tsakiya ko da wa kika ji ba a so ki ji a kuna zaune ne sai wani ya ce da Allah jama'a barin gawa ne ya tafi zai gana da shi sai kai ka kasa kunne me ike cewa hadisi ya ce za a narka dalma a dura maka dalma da wutar jahannama ka je makerar garinku ka ga yadda dalma take cin wuta kaɗan ɗibo kaɗan a cokali ka zuba a kunnen ka zaka gane misalin nan da kyau zai yi tukuna to ta duniya kenan fa eh ko ɗiga maka ta tsalle zaka ka tashi to balle wutan lahira a narka dalma a ɗura maka saboda ka ji zancen da ba a so waɗannan kayan aiki da Allah ya ba mu kunne da ido Allah ya ba mu su ne don mu yi ibada duk abin da ya saba ma ibada to ka ja matsala ranar kiyama su la'ance ka ce ka ci amanarsu Allah ya baka su ne ka bauta mishi ka je ka yi istikhdami su'ul istikhdam ka yi mummunan amfani da su ina fatar an gane Allah ya kiyaye to kun ji wannan sannan ganin ka ido manzo Allah ya ce ido yana zina baki yana zina ya rage azzakari ya gaskata ko ya karyata ido shine ake fara aikawa da ya ga mace shi kenan sai hankali ya jawo zuwa gana ba haka bane daga nan sai me sai baki ya nemi appointment daga nan kuma shi kenan sai abin da ya biyo baya shine me shine alkawari ina za a sadu ina za a yi kaza haka ne ko ba haka ba to me ke faruwa wannan gabar taka da Allah ya bude maka ita ido ashe yana nufin ka kalli abin da ya halatta ne in ba haka ba makaho da Allah ya shi makaho laifin me yayi wani zunubi ya kalla Allah ya mai da shi makaho wannan ni'ima ta hasken gani da Allah ya sa maka ba ni'ima ba ce wani ya fi ka girman ido ya fi ka lafiyar ido amma sai Allah ya cire ganin kawai aka cire sai aka bar shi da idanuwan guru-guru amma baya gani sai ka tausaya ma kanka kuma ka tausaya wannan baiwa da Allah ya maka sannan harshe jama'a a kiyaye shi daga duk abin da Allah ya haramta Allah ya ce al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa arjuluhum bima kanu yaksibuna ranar alkiyama sai a rufe baki a rufe baki hannu da ƙafafuwa su yi jawabi hannu me ya taɓa ina ne ya sa hannu aka ɗibi kuɗi wa ya sa bindiga ya harba wa ya daka duk abin da kai da hannun ranar alkiyama zai yi jawabi nuna yatsa da za ka yi wani kana nuna yatsa kana gulma ko kana tsogala faɗa za ka yi jawabi ranar alkiyama ƙafa ina ta taka ta je za ta yi jawabi hannu da ƙafa sai sun gama ba da shaida gaba ɗaya sannan sai a buɗe baki sannan harshe ya fara zargi lima shahittum alaina ƙafa da hannu me yasa kuka yi shaida akan kuka ce mun yi yawo mun je kaza mun je kaza sai su ce an taƙa na Allahu allazi an taƙa kulla shay'i Allah da yake iya sa komai ya magana shi ya sa mu mai magana a duniya ba kai kake ta surutu ba harshe yau kaga an rufe ka kuma mu mun yi magana ai abin kuma ikon Allah ne ba laifin mu bane kaga matsala to don haka dan adam ya san wani za mu samu wani hadisi da manzon Allah ya jawo harshen shi ya rike ya ce wani sahabi kuffa alaika haza ya ce ka rike wannan sahabi ya ce mun rike da me za mu magana manzon Allah ya ce kai ce ba ka da fahimtar magana ai ka rike ba ka kama ka rike ba ka rinka taka tsantsa annabi ya ce akwai abin da ke kifa mutane su shiga wuta da gaba ko su tuntsira gudi-gudi da baya su fada wuta irin harshe ba akwai abubuwa da yawa da ke kai mutane wuta amma harshe ya fi kai mutane wuta ka yi zagi ka yi ashar ka yi kafirci ka yi bakar magana ka yi kaza ta haram duk yana daga ciki Allah madaukakin sarki ya kiyaye mala yace wa hifzul batni wa ma hawa yatadammanu hifzul qalbi an al israr ala ma harrama Allah kiyaye ciki da aka ce da abin da ke dauke a kewayen ciki din ya tattaro mutum ya kula da zuciyar shi daga kar zuciyar shi ta kafe akan abin da Allah ya haramta kar zuciyarka ta ƙudurce wata muguwa aƙida kada zuciyarka ta kwana da ƙin wani musulmi mun sha kawo hadisi da muke maimaita shi kullun jama'a wallahi da za ka rayu baka jin haushin kowa ba abin da ya shafe ka matsala ka kawai ka tasa a gaba kai mamaki kana zuwa lahira Allah ya ce ya yafe maka saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wata rana ana zaune sai ya ce yanzu za ku ga dan aljanna sahabbai kawai sai suka ga wani mutum ya shigo ya yi alwala takalman shi ma a hannu ya rike gemun shi na digar ruwa talaka ana jiran a ga wani babban ranka ya dade koyan labai sai ga wani talaka ne ma ya shigo gashi nan ma ya alwala hannun shi da takalma sahabbai suna mamaki wannan dan aljanna ne kuma kashe gari annabi ya sake faɗin haka rana ta uku annabi ya sake faɗin haka sai abdullahi dan amr dan asi ce ni ko tun da haka ne sai na yi dabara in je in bi mutumin nan tunda ni dai na san shi da rana na ga ba wani abu da yake yi ba wasu salloli yake ta yi ba ba wai qur'ani yake ta saukewa ba ba wani zikiri yake ba to yaya wannan mutum dan aljanna ne na musamman yake mu dai bamu gani ba to zan je gida in gani wani zikiri yake kafa dubu da daddare saukar qur'ani yake kafa 60 menene menene yace sai na zo na same shi nace bawan Allah kwana uku annabi sallallahu alaihi wasallama yana ba da shaidar kai dan aljanna ne ni kuma na san ka ni ban ga wani abu da kake ba shine nake so in bi ka ai shine yace afwan yace sai ya zo ya samu wannan mutum yace mishi bawan Allah mun samu rashin fahimta ni da mahaifina nan haka bani so in je gida in kwana zan zo wurinka in kwana yace ka zo mu je lokacin akwai gaskiya duk wanda yace zai kwana gidanka sai ka ce zo yanzu ka yadda wani baka san shi bai kwana gidanka ya tashi ya datse kan ɗanka ya karfe uku na dare ya bar gida sai ka san shi amma da ba matsala yace zo ka kwana ɗaki ɗaya suka kwana ma yace na ga mutumin nan ko shafa'i da wutri ma bai yi ba da ya kwance shi kawai ya ci gaba da bacci sai da aka kira a salatu ya tashi in sallah asuba ya fita kasuwa kwana uku sai na ce bawan Allah kaji kaji shaidar da annabi ya bayar akan kai ita ta kawo nake so in gani to na ga da daddare ba wani zikiri ba wani karatun qur'ani ba wani ne wani abu kake zaton ya kai ka matsayin da annabi ya ce kai dan aljanna ne ya ce ba wani abu yadda ka ga rayuwa ta haka take har abdullahi dan amr dan as ya juya zai tafi sai ya kira shi ya ce zo nan ya ce abin nan da na gaya maka shine amma kuma akwai wani abu shine tun da nake ban taba kwanciya ina jin haushin wani musulmi ba ban taba rike wani musulmi a zuci ba haka zan zo in kwanta dan abdullahi dan amru yace sai naga da ya an yi sallar isha sai zo ya kwance shi ya dan juya yayi addu'a yayi zikiri yayi salati iya kake sai abdullahi dan amru yace to ka ji abin da ya baka aljanna yace amma kuma ba kowa zai iya ba musulmi nawa ne yake kwana yana jin haushin wani kuma musulmi nawa ne yake kwana ba ruwan shi da kowa to zuciyarka kaka sake ka kudurce muguwar aƙida ko mugun nufi ko kana jin haushin wani ko hasada ko kiyayya ka kwana salin alin Allah ya taimake mu to kun ji wannan kenan Allah madaukakin sarki yake cewa wa alamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum Allah yana sane da abin da ke cikin zukatanku fahzaruhu dan haka sai ku yi taka tsantsan Allah madaukakin sarki ce inna sam'a wal basra wal fu'ada kullun ula'ika kana anhu mas'ula da ji da gani da zuciya duk waɗannan abubuwa ne da Allah madaukakin sarki zai ainihin yi tambaya a kai na fatar an gane mana ya ce wa ya tabammanu aidan hifzul batni min idkhalil harami ilaihi min al ma'akil wal masharibi har wa yau da aka ce a kula da ciki ko to yana daga cikin kula da ciki mutum ya rinka kula da abin da yake sakawa cikin shi kar ka rinka sakawa cikin ka haramun abinci ne ko abin sha ومن أعظم ما يجب حفظه من نواحي الله عز وجل اللسان والفرج daga cikin gaɓoɓi dukkan gaɓoɓi da Allah ya baka jama'a to gaɓoɓi guda biyu su suka fi girma akan ka kula da su harshe da azzakari ga ya mace harshe da farji wa fi hadisi abi hurairah radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qala a cikin hadisin abu hurairah manzo Allah yace man hafiza ma baina lihiyaihi وما بين رجليه وما بين رجليه دخل الجنة wanda duk ya kiyaye tsakanin gemman shi guda biyu wato gemun shi da gashin baki tsakanin gemu da gashin baki me a nan baki annabi ya ce duk wanda ya kiyaye baki me kake zuba bakinka me kake faɗi da harshenka annabi ya ce duk wanda ya kiyaye wannan sannan kuma da tsakanin kafafuwan shi guda biyu azzakari ya shigo ciki farji ya shigo ciki anan annabi ya ce duk wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna al-imam al-hakim ya ruwaito wannan hadisi hadisi ne sahihi bukhari da muslim ma sun ruwaito hadisi irin wannan manzo Allah ya ce duk wanda ya lamunce min bakin shi da azzakarin shi ni kuma ne mai albishirin aljanna kaga matsalar ke haramun din yanzu ga ta tafi yawa idan zinace yanzu tallatta ake kullum kusanto ka take yanzu da kuɗinka na sadaki ba za ka iya aure ba saboda an ka abubuwa an loda sai ka yi akwati mai taya guda kaza sai ka yi kit guda kaza sai ka yi rigar mama kaza sai ka yi takalmi da gogo kaza sai ka yi yan kwali kaza sai ka yi kaza an shigo duk waɗannan ƙarya ne aure shi ne sadaki sai a ce wai za a yi wa Allah waye wai a ce wai waɗannan abubuwan wai su ma a shigar da su a sadaki to ai sai a sai a yi defining ɗinsu sai a faɗa maka ba a ce ka je kayo ba ga 'yan mata ɓula-ɓula suna yau ga samari sun balaga shi yasa barna ta yawa zinace-zinace suka yi yawa da naira ka dubu biyar yanzu ba za ka samu mata aure ba amma da naira ka ɗari biyar sai ka samu matar zina inna lillahi wa inna ilaihi raji wallahi wannan bala'i ne jama'a me naira dubu biyar yanzu ba za a bashi mata ba amma naira ɗari biyar yanzu sai je zina da irin wannan matar kuma wannan bala'i ne jama'a wannan sharri ne jama'a zina ta yi sauƙi aure ya yi wahala ku duba sharri ku shiga jikin jimeta da anguwanni irin waɗannan sabon gari da makamantansu fage ku je ku ga idda giya ta fi mirinda mukami shagon giya sai a gyara shi a sa mai blue candle a gyara shi a abin nan mirinda tana nan bakin hanya tana shan ƙura haramun ta samu muƙami halal yanzu tana da wahala jama'a to shi yasa yanzu ake rayuwa wani zamani da ake ta'addu'a jama'a tana daɗaya ba ta shiga ba wallahi sai dan akwai wasu salihan bayi ne ma waɗanda in suka sha alwashi suka ce yau za a yi ruwa Allah zai sa a yi ruwa ko dan ya fitar da su kunya wallahi ba dan akwai irin waɗannan a cikin al'umma annabi Muhammad ba wallahi da an kaɗe jama'a in al'umma suka rayu za su yi addu'a ba za a karɓa ba wallahi gwamma su zama suna cikin kabari da yanzu suna yawo a bayan ƙasa domin ba addu'a ba rayuwa jama'a kayi addu'a an ƙi karbe to dama ba iyawa ka bace iyawa Allah ce to kayi mai laifi har Allah ya ce baya yi da kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan haka jama'a a san wannan da kyau kwarai da gaske to sai ainihin mala yake cewa wa amara Allahu azza wa jalla bi hifzil furuji Allah ya yi umarni da a kiyaye farji Allah ya ce kuma ya yabi masu kiyaye farji din ya ce kullil mu'minati yaghuddu min ko kullil mu'minati يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم wannan zai zama kullil mu'minina ne ko kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum faɗa wa mu'minai cewa su rinsa idanuwansu sannan kuma su kiyaye farjinsu ai ka rinsa ido ba nufi ake ka rufe idan ka ba haka duk abin da bai halatta ka kalla ba ka kalla don in ka saki idan ka ya kallo komai to kuma idan zai ja maka ka saki azzakarinka ta fada inda bata halatta ba shi ne Allah yake cewa to a ce mutane su rinsa idanuwansu sannan kuma su kiyaye ainihin farjinsu Allah madaukakin sarki kiyaye sannan Allah yake wal hafizuna furujahum wal hafizatu والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما maza masu kiyaye farjinsu da mataye masu kiyaye farjinsu da masu ambaton Allah da yawa daga cikin maza da mata masu ambaton Allah Allah ya yi musu tattalin wata irin gafara mai girma da kuma lada babba Allah maɗaukakin sarki samu daga cikinsu sannan Allah ya ce qad aflah almu'minuna haƙiƙa mu'minai sun dace allazina hum fi salatihim khashi'una waɗanda suke da natsuwa a cikin ainihin sallarsu Allah ya ci gaba da yabansu har yake cewa wallazina hum li furujihim hafizina su ne masu tsare farjinsu illa ala azwajihim sai dai ga matayensu aw ma malakat aymanuhum ko kuma ga bayinsu da suka mallaka fa innahum ghairu malumina to ba a zargin su a wannan halin in an ga mutum da matar shi ba a zargin shi mutum yana tare da iya ainihin baiwar shi ba a zargin shi amma duk wata hanya da mutum zai biya biya bukata bayan wannan to ya cancanta a zarge shi hanyar zina ko hanyar luwaɗi ko hanyar maɗigo mace ta sadu da mace ko kuma namiji je sa sabulu ya rinka goga azzakarin shi har ya fitar da mani ko mace ta rinka saka yatsanta a hannu ko tana soka kyandir tana jin daɗi ko kuma wai na'urar zamani da yanzu aka yo akwai mata za su ce su ba sa zina sai sa a siyo musu na'ura ta bature sai su sanya sai ainihin ta zan kamar ƙira azzakari take sai ta rinka biya musu bukata shikenan za a gan su cikin mutunci ba wanda zai shaida ya taba ganin ta da wani ɗa namiji saboda tana da wannan na'ura a ɗakin ta wannan haramun ne duk wata hanya da mutum ya biya biya bukata in ba ta matar shi ba ba kuma ta hanyar baiwar shi ba to za a zarge shi saboda yana cewa illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin in dai ba waɗannan hanyoyi ba to za a zargi mutum in ko waɗannan hanyoyi ne ba za a zargi mutum ba to wannan kuma dalili ne akan idan mutum yana da mata kenan lallai ya rinka saduwa da ita yana biya mata bukata domin wata musibar kuma da mata suke fama da ita a yau musamman matan manyan ma'aikata da masu kuɗi da waɗanda suka saka kansu a wasu harkoki na duniya a yau ba sa kula da matayensu har sai mace ta bukatu ta rasa yadda za ta sai ta kai ga yin zina da kanin miji ko mai gadi ko yaron gida ko wani abu makamancin haka wannan haramun ne dole ne maza su sani cewa wajibi ne namiji ya sadu da matar shi ya biya mata bukata ta biya mishi bukata dan kullum abin ana ganin kawai namiji ne duk sanda ya nemi mace in ta yarda da shi sai a ce Allah ya tsine mata mala'iku sun kwana suna la'antar ta kaza kaza yo ita fa sai Allah yana cewa walahunna walahum mislu alladhi alaihin bil ma'ruf dukkan haƙƙin da kasancewa dole matarka taimaka kai ma dole kai mata irin wannan haƙƙin dole ne ta bari ka sadu da ita ka biya bukatar ka ko to ita ma tana da bukata dole ka biya mata kai ma in baka biya mata ba za ka kwana mala'iku na tsine maka albarka kuma ka sani da cewa matar ka ta je ta zina hadarin yana da yawa domin akwai yiwuwar ta kawo maka wani ainihin ɗa wanda ba naka ba cikin gidanka akwai yiwuwar ta je ta kawo maka wata cuta wadda za ta zo ta hallaka ka ta hallaka sauran matarka matanka haka kuma sadda dukke kuma mijinki ya neme ki kika yarda da shi ki sani da cewa hadarin yana da yawa dan akwai yiwuwar ya je ɗibo cutar da zai zo ya hallaka ki ya hallaka ya hallaka sauran matan shi sa'annan akwai yiwuwar a samu reni tsakaninki da duk matar da mijinki yake nema duk sanda mijinki ya zo baki biya mai bukata ba ya tafi wurin wata ta biya mishi bukata a waje shikenan tana kallon ki fankan fayau ba ki da nauyi tana kallon ki kawai papa lolo ne sweet campo ne ba komai cikin ki iska ne kawai kwallo ce saboda ta gama da ke Allah ya kiyaye to jama'a kun ji wannan da kyau saboda haka a yi kokari a kiyaye Allah sai Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu to jama'a kun ji dai ka'idojin ka kiyaye Allah ko to in ka kiyaye Allah fa sai manzo Allah ya ce yahfazka ko shi ma zai kiyaye ka to kiyayewar da Allah ke wa bawa jama'a nau'i biyu ne nau'in farko Allah zai kula da duniyarka ya gyara maka duniyarka ya baka lafiya ya baka ‘ya'ya masu nagari ya kula da iyalanka ya tsara dukiyarka saboda nassin qur'ani yana cewa lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillahi dan adam yana da wasu mala'iku da suke aiki a kan shi na safe daban na dare daban waɗannan su zo waɗannan su tashi haka suke aiki a kanka suna kula da kai ta gaba da baya suna kiyaye ka daga duk wani al'amari na Allah. Abla dan Abbas ya ce humul mala'ika mala'iku ne suke zuwa suna kula da kai. Yahfazunahu bi amrillahi suna kula da mutum da umarnin Allah. Fa idza jaa al-qadru khalau anhu amma da zaran kaddara ta zo sai su kauce su baka wuri. Duk abin da Allah ya kaddara zai same ka to ba za su iya kiyaye ka ba. Amma duk abin da bai zama kaddara ba sai ga Allah ya kiyaye ka. Wa qala Ali radiyallahu anhu sayyidina Ali yace inna ma'a kulli rajulin malakaini kowane mutum ɗaya yana da mala'iku guda biyu da ke gadin shi yahfazunahu yahfazanihi mimma lam yuqaddar suna kiyaye shi daga abin da ba a kaddara mai ba fa idza jaa al qadaru idan kaddara ta zo khallaya bainahu wa bainahu sai su bashi wuri kaddara ta same shi wa innal ajala junnatun asina ajali kuma yana nan a kewaye wata garkuwa ce da Allah ya kiyaye duk abin da zai zo in ajali bai yi ba za ka yi accident ka rugurguje ka karye hankalinka ya fita komai amma ajali yana nan in bai zo ba Allah ya tsare shi ba abin da zai same shi sai ranar da ya zo ina fatar an gane wa qala mujahidun al-imam mujahid kuma almajirin abdullahi dan abbas yace ma min abdin illa wa illa lahu malakun kowane bawa akwai mala'ika yahfazuhu wanda ke kula da shi fi naumihi wa yaqazatihi in yana bacci ko yana ido biyu akwai mala'ikan da ke kula da shi kula da shi daga me min aljinni daga aljanu aljanu jama'a dan adam ba shi da maki irin shedanun aljanu saboda sadda shedan iblis ya buga ya buga ya buga ya rasa yadda zai yi sai rantsuwa a gaban Allah ya ce wallahi ni kuma na yi alkawarin duk sai na lalata 'ya'yan adamu Allah ya ce ƙarya kake sai dai lalatattu ka ƙara lalata su ya ce amma bayina da na tsare baka isa ba ya ce to a zuba amma yana roƙon a jinkirta mishi zuwa tashin kiyama Allah ya ce ka je an jinkirta maka zuwa sadda Allah ya so dan haka aljanu suna saka gobara a gida manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce jaba jaba aljanu suna sa ta ta jawo lagwani ta zo ta saka shi a inda gobara za ta tashi saboda ƙiyayya su cutar da jikinka su cutar da dukiyarka su cutar da komai naka na haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada doka in an ga jaba to a kashe ta ina fatar mun gane wannan kenan wal insi kuma ainihin wannan mala'ika yana tsare ka daga mutane yan fashi da makami sai su nufo gidanka sai Allah madaukakin sarki sai sa mala'ikan ya firgita su wani abu sai kau da su wal hawami da kuma kwari kudin cizo sauro da sauransu don waɗannan abubuwan ba don Allah yake kiyaye ka ba za ka iya bacci ba za ka iya bacci ba sauran da ke ban ɗakin gidanka in Allah ya bashi umarni ya zo ya rufe ku ba za ku iya bacci ba ba wani shaltaf da zai magane shi amma Allah ne yake tsare ka fama min shay'in ya'tihi illa qala lahu duk abin da yazo zai taba dan adam yana bacci ko ido biyu sai mala'ikan ya ce da shi wara'ak ja baya illa shay'an azina Allahu fihi fa yusibahu sai dai abin da Allah ya bada izini sai ya same shi amma bayan haka Allah ya aje maka mala'ika guda ba soja ba jama'a ba dan sanda ba wanda akwai yiwuwar yi bacci ko ya mamanta aiki yake yi jama'a mun gane wannan mala'ika Allah zai kawo ya tsare ka yanzu jama'a ku ɗauki ƙaramin misalin dabban nan wannan ya ƙwaruwa tsaka da kuke gani tsaka sharri ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a kashe ta me yasa yace sa'ad da aka saka annabi Ibrahim a wuta tsaka ita take zuwa take hura wutar saboda bakinta is poisonous guba ne bakinta in ta hura wutar sai zan wuta kamar an zuba mata petrol manzo Allah yace wanda duk ya kashe ta duka ɗaya lada ɗari wanda ya duka biyu an rage lada in ka dake ta da yawa shikenan ka ci more baka da lada kawai na haka duka ɗaya ke so a yi mata lafiyayye ta mutu tsaka sharri ce idan kana bacci tsaka in ta zo ta hura idan ka sai dai ka tashi makaho in tsaka ta samu gari na tuwo ko gishiri in ta birgima akai in ka ci akai tuwo da shi sai ka zama kuturu ko kuma kana da cutar albaras saboda haka tsaka sharri ce to wake tsare mu daga wannan sharrin Allah aka nawa ce a ɗakin ka sai ka farka karfe biyun dare ka kunna sai ga tana kallon ka kai kana ta bacci ashe ita tana nan tana neman inda za ta shige ka la haula wala quwwata illa billah dan haka al-imamu Ahmad ya ruwaito hadisi da Abu Dawuda da Nasa'i daga sahabi Abdullahi dan Umar yace lam yakun rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yada'u ha'ula'i da'awat ga wasu addu'o'i da annabi bai taɓa barin su ba hina yamsi wa hina yusbih da safe da yamma annabi bai taɓa barin su ba kullun da safe sai yayi kullun da yamma sai yayi اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمال وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي صلى الله عليه وسلم وانا حديثي صحيح نيغا ما أنشي اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة الله أنا روقانك لافية دنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية الله أنا روقانك كيافي مني الله كباني لافية كيايني في ديني أدينينا كتر أدينينا يد دنيا تكي تنقل تنقل sai ka waye gari ka bar addini ka kama kafirci ko ka kama bid'a ko ka kama shirka ko ka kama son zuciya shine kake roƙon Allah ya tsare ka game da addininka wa duniyaya Allah ka tsare mini duniyata ka kula min da ita wa ahli da iyalaina wa mali da dukiyata Allahumma stur aurati Allah ka rufa min asiri wa amin rawati ya Allah ka amintar da ni abin duk da nake jin tsoro ka kiyaye ni wa hafazni min bayni yadayya Allah ka kiyaye ni ta gabana wa min khalfi Allah ka kiyaye ni ta baya wa an yamini Allah ka kiyaye ni ta dama wa an shimali Allah ka kiyaye ni ta hagu wa min fauki Allah ka kiyaye ni ta sama wa a'udhu bi azmatika ya Allah ina roƙonka ina neman tsari da girmanka an ughtala min tahti kada a kifar da ni ta ƙasa na a biyo min ta ƙasa a kifar da ni a kwashe ni yanzu jama'a wannan addu'ar akwai wani abu da mutum yake so wanda babu a ciki to ku samu a rubuta muku wannan addu'a ku haddace ta in baka haddace ba kullum gari ya waye ka yi sallar asuba ne kafin ka tashi ka yi ta ka yi sallar la'asar ko ka yi sallar magariba kafin ka tashi ka yi ta in ka saba kana kallo kana yi kana kallo kana yi kwana bakwai sai ga ka haddace ta duk alherin duniya da lahira ta tattaro wannan addu'a Allah ya tsare mu mala yace wa man hafiza Allah fi sibahu wa quwwatihi hafizahu Allah fi hali kibarihi wa ba'afi quwwatihi jama'a ga wata magana wannan magana tana da matukar muhimmanci kwarai da gaske malam ya ce wanda di ya kiyaye Allah a lokacin ƙuruciyar shi da lokacin da yake da ƙarfi to Allah zai kiyaye shi idan ya girma a lokacin da ƙarfin shi rauni wa matta'ahu bi sam'ihi wa basrihi sai Allah ya bar mai jin shi da ganin shi wa haulihi wa quwwatihi da dabarar shi da ƙarfin shi wa aqalihi da hankalin shi wannan magana akwai darasi cikin ta kana saurayi ka kiyaye Allah to Allah zai kiyaye maka waɗannan gaɓoɓi sai ka girma ras ku shiga yanzu cikin yola town ɗin nan ka je ka samu tsohon modibo shekara shi ɗari sai gan shi lafiya lau me yasa hafizallah fi sibahu ya kiyaye Allah yana karami me yasa fa hafizahu Allahu indal kibar da ya girma sai Allah ya kiyaye shi sai ga ɗan shekara ɗari lafiya lau kai kuma shekara ka talatin da biyar duk ka dauje kama an yi haɗarin jirgin sama da kai ko ina face a jikinka saboda baka kula da Allah ba ka sha taba ka sha wiwi ka yi boris da mashin ya kifar da duk jikinka ya yi kaca kaca ka tsufa kafin ka tsufa Allah ya kiyaye Allah sai ka ga ya kiyaye wa mutum yana jin daɗin idan shi da jin shi da hikimomin shi da karfin shi da hankalin sai ka ga tsoho yana nan da wayan shi da hankalin shi da hikimar shi da jin shi da ganin shi lafiya lau me yasa saboda tun yana karami ya kiyaye Allah yanzu da ya girma sai Allah ya kiyaye shi bari ku ji malam yace wa kana ba'dul ulama'i qad jawaza al mi'a mi'ata sana wa huwa mumti'un bi quwwatihi wa aqlihi wani malami al imam at-tabari kuna jin ana cewa al imam at-tabari mai tafsirin tabari wanda sa'ansu imam al-bukhari ne shine babban malami na ainihin tafsiri ya wuce shekara ɗari amma kuma yana nan da ƙarfin shi da hankalin shi fa wasaba yawman wasbatan shadida wata rana sai ya tsalle aka ga malam yayi tsalle haka babba ya tsallake wani rami ko ya tsallake wani abu fa uti ba fi zalika sai aka zarge shi haba ala gafata malam ka maka babban malami kuma ga ka manyanta bai kamata ba in ka faɗi kuma ai sai a ji kunya fa qala sai ya ce hadhihi jawarih hafiznaha anil ma'asi fi sigar yace gabobin nan namu mun kiyaye su bamu saba ma Allah da su ba sadda muke yara fa hafizaha Allah alaina fil kibar shine Allah ya kiyaye mana su har muka girma gashi muna jin dadin su jama'a kun ji ka'ida in kai sabon Allah da waɗannan gabobin kana saurayi in ka tsufa sai Allah ya rusa ka sai ka rakwakwabe rakab ina fatar an gane وعكس هذا أن بعض السلف رأى شيخا يسأل الناس akasin wannan kuma wani babban malami cikin malaman farko magabata ya ga wani tsoho tukub yana bara faƙala sai ce inna tukub yana bara faƙala sai ce inna haza da'ifun ضيع الله في صغره فضيعه في كبره ke kun ga almajirin nan kun ga tsohon nan yana karami ya wulakanta Allah ya kaskantar da Allah bai bi Allah ba shine Allah ya wulakanta shi bayan ya girma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai mala yace wa qad yahfazu Allahu al-'abda bi salahihi ba'da mautihi fi dhurriyyatihi jama'a ga kuma wata magana karatuttukan da muke yau darussa ne jama'a wanda za su gyara rayuwa sosai yace Allah yakan kiyaye mutum game da ainihin wato zurriyar shi ko bayan ya rasu saboda shi ya kiyaye Allah yana da rai kana da rai kana kula da Allah kana bin dokokin Allah in ka rasu sai Allah ya kiyaye zurriyarka kama kila fi qaulihi ta'ala kama yadda a ƙarƙashin ayar suratul kahfi ta 82 da aka ce wa kana abuhuma saliha annabi Musa suke tafiya da malamin shi Khadir sai sai ga katanga ba ta fadi sai annabi Musa da Khidir suka tsaya suka gyara amma sai da Musa ya ce me yasa zaka gyara musu katanga bayan sun hana mu abinci sai annabi Musa ya ce wa kana abuhuma saliha yaran da suke da katangar nan baban su mutumin kirki ne baban su mutumin kirki ne in ka ba mutumin kirki wallahi Allah ba zai ci amanar ka ba wallahi abin da nake faɗi kenan kun ga bayan Allah nan da suka yi jihadi su Shehu Usman dan Fodiyo su Muhammadu Bello sarkin musulmi su Abdullahi Gwandu in muka kaɗo nan mu ce su mu dubu adama wallahi saboda mutanen kirki ne shi yasa ko ga har yau Allah bai lalata aikin su ba ka gwada ka gani wannan ne mulki ne yanzu bayan shekaru ɗari kake ganin abubuwan da ya bari amma yau shekara su ɗari biyu amma har yau alherin duk da suka kafa duk inda ka kewaya a Najeriya ta arewa sai ka ga alama alherin da suka kafa saboda me saboda salihai ne tun daga zuci har jiki sai Allah ya gyara aikinsu shine wa kana abuhuma salihan kun ji yace annahuma hufiza bi salahi abihima an an kiyaye mutuncin waɗannan ƴaƴa ne saboda ubansu mutumin kirki ne don haka jama'a wallahi kowa ya kokari ya zama mutumin kirki kowa ya kokari ya zama mutumin kirki Allah zai mutunta ka cikin zuriyarka amma wallahi in ka saki jikinka shedan duk inda ya kada ganga ka bi duk inda ya tara kalan kuwa ka je sai ka ga Allah ya watsa ka ya watsa zuriyarka cikin lokaci kaɗan sai ga an manta da kai قال سعيد بن المسيب الإمام سعيد بن المسيب آخر المتقدمين لابنه يفتع وأنشي يتي لأزيدن في صلاتي من أجلك ya ce wallahi zan ƙara salloli salloli da nake na dare ya ce waɗan zan ƙara saboda kai raja'a an uhfaza fika saboda ina fata Allah ya kula da ni game da kai ya kiyaye min mutunci na in dan ka ya lalace mutuncin ka ya lalace ya zube thumma tala hadhihi al-aya sannan sai ainihin karanta wannan aya wa kana abuhuma saliha mala yace wa min ajibi hifzillahi liman hafizahu an yaj'ala al-hayawanat al-mu'ziya bit-tab'i hafiza lahu min al-adha yace ga wani abin mamaki jama'a in ka kiyaye Allah dabbobi da suke miyagu ne sai Allah maɗaukakin sarki ya tsare su sai su zama madadin su cutar da kai sai su zama masu gadin ka kama jarali safina maulan nabi sallallahu alaihi wasallam kamar da ya faru ga wani bawan annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi ya yanta shi sunan shi safinatu haisu kasara bihi markab wa kharaja ila jazira suna tafiya akan ainihin jirgin ruwa sai jirgin ruwan ya fashe sai ya rarrafa ya yi iyo ya iyo ya je ya hau inda tsibiri yake annabi ne ya aike shi fara'a asadan fara'al asada sai ga zaki faja'ala yamshi ma'ahu hatta dallahu ala tariq sai zakin ya rinka bin shi yana raka shi har sai da ya nuna mai hanyar da zai je inda annabi ya aike shi falamma awqafahu alaiha ja'ala yuhamhimuka annahu yuwaddi'uhu da zakin ya ga ya kai shi daidai kofa garin sai ya tsaya yana mimi da bakin shi kamar ya nemi bai bai shi kenan a sauka lafiya a sauka lafiya sun maraja anhu sai zakin ya koma ya ba shi wuri wannan asari sahihi ne al-imamu tabarani da hakim da bai haƙi sun ruwaito shi a cikin littafin al-itiqad ibnu taymiya ma ya kawo shi a cikin littafin ainihin wato al-furqan bayna awliya'i rahmani wa awliya'i shaytan kula da Allah shi yasa Allah zai sa har zaki ya kiyaye ka jama'a mun gane wannan da kyau lokaci ya ƙure mana sai gobe nake so zan yi amfani da wannan dama insha Allah ta'ala in alakanta mana wannan kissa da kissar wani bawan Allah da ta faru a zamanin nan irin wannan wallahi in ka kula da Allah Allah zai kula da kai amma Allah ya maka baiwa ya baka rai da lafiya da gaɓoɓi ka ci amana shi ka saba mishi wallahi in juyowar ta zo ta cin amanar da kai ta juyo kanka abin ba zai kyau Allah madaukakin sarki ya kiyaye za mu saurara anan sai gobe insha Allah ta'ala منذ ذا متجبا فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله